الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى شابك يقوة ذو القعدة شكرة دبودير دريو إدى أربعين دارو هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma ya daidai da shida ga watan shida shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafi mai qaidul insan min aljinn wa shaitan wallafar babban malami a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ajiya idan ba a manta ba mana bayani ne akan fasali na biyar inda malaki jiro mana madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan kan shiga wadan adam domin halakar da shi muna kuma kan ta goma sha hudu ita ce ihtiqarul muslimi rena musulmi ko wulakanta musulmi mun tsaya ne a daidai gabar da malam ya kawo mana hadisi inna rajula la ya'malu amal ahli jannati fima yab fima yabdu lin nas mun karanta wannan hadisin kuwa ina ji shi za mu tashi ko eh shi za mu tashi mun tsaya daidai inda malai cewa al'amalu bil khawatim malai cewa ayyuhu zalika abinda ke kara karfafar abinda muka ambata a gaba kada kuma ta ya kawo mana magana ce ta ya kawo mana magana ne ta imamul qurtubi abul abbas al-qurtubi sai yake ce mana abin da ke ƙara ƙarfafar wannan magana shine hadithu sahl bin sa'd bin sa'idi radiyallahu anhu hadisin babban sahabi sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace innar rajula hakika mutum la ya'malu amal ahli jannati yakan yi aiki irin aikin ɗan aljanna to ‘yan uwa a wannan ruwayar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fi ma ya budulin nasi cikin abin da ke bayyana a mutane ga mutane ƙarar suke gani aikinsa irin aikin aljanna kuma kun ga sai aka ce a cikin abin da ke bayyana wa mutane kun ga ashe akwai a ba'ini a ƙarƙashin ƙasa akwai me akwai magana kenan ko yawwa cikin abin da ya bayyana ga mutane ne yake aikin aljanna amma maybe a wajen Allah madaukakin sarki ba aikin aljanna bane me dalili saboda ba dan Allah ake yin aikin ba kamar yadda muka ambata je ko yawwa wa huwa min ahli nari amma kuma dan wuta ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wa innar rajula la ya'mal wa amala ahli nari za a samu mutum shi kuma yana aiki irin aikin yan wuta fi ma ya budulin nasi cikin abin da ke bayyana wa mutane su gani haka mutane suke gani kamar aikinsa irin aikin yan wuta ne to amma mai bi a ƙarƙashin ƙasa ya ji ya tuba tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya ce masa kun ga da ƙarshe sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa huwa min ahlil jannah amma kuma dan aljanna ne idan ya mutu da Allah ya sa shi a aljanna wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi a kamar yadda malam ya ambata wannan bayani da malin yi mana daga bayan da muka fara jiya zuwa yau lallai yana da mahimmanci ga duk ɗalibin ilimi ya fahimce shi wajen ƙoƙarin fassara wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa fa wallazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها wannan hadisin yana da kyau lallai mafahimce shi yadda yake ba wai abin da ake nufi Allah subhanahu wata'ala zai maka kai ta aikin yan aljanna ba kai ta aikin yan aljanna hakan tana kasancewa amma za ku ga nadiran eh nadiran mutum ya ta aiki irin aikin yan aljanna a zahiri da ikhlas kuma sai ka zo mutuwa sai Allah bai da kaɗan wuta ina ba ta fahimta ba haka hadisin yake bayani abin da hadisin yake bayani shine kana aiki irin aikin yan aljanna yadda mutane suke tsammani yadda mutane suke gani saboda a zahiri mutane suka iya kallon zahirin mutum ne kadai kana zuwa masallaci kana sadaka kana kyauta kana sada zumunci kana kaza mutane suna kallo wannan aikin alkhairi ne kana yin sa amma ba su san manufar da kake yin sa shi kuma Allah madaukakin sarki shar'i guda ɗaya ya aje wajen karɓa aiki shine alalillahi dinul khalis aikin da aka yi shi dan Allah babu babu tsofalan shirka shi ne ka haɗa Allah da wani a cikin aikin kai don wani shi Allah yake kallo ya karbe shi to sai ka sayance mutum yana ta aikin alkhairi amma akwai wata mummunan manufa a ƙarƙashin zuciyarsa to da ƙarshe idan mutuwa ta zo masa sai ka ga Allah madaukakin sarki ya cika masa gwargwadon manufar da yake da ita a cikin zuciyarsa mummuna sai mutum ya cika babu imani Allah ya kiyaye yawa shi ma wancan mutumin da yake aikata aiki ba daidai ba yana yi amma sai ka ga zuciyarsa ba ta so dan da yawa za ka ga akwai mutumin da yake aikata aikin da ba daidai ba amma wallahi zuciyarsa ba ta kauna aiki yana yi amma baya so to irin wannan insha Allah ta'ala ana yi kyakkyawan zato ana samun rantu ba amma akwai mutumin da zaka ga kullum a cikin fasikanci yake amma fasikancin nasa burge shi yake kakaka haka yake da fasikancin nasa ji yake shi wannan musamman ne yayi na yau yana tunanin zai dora a na gobe na biyu babu tunanin duba a tattare da shi to irin wannan ba shi ake bayani ba mutum ne wanda zai yi aikin da ba daidai ba amma sai zuciyarsa ta karye ya tuba mai bi gobe sai shaidan ya ƙara janta zuwa ga wannan aikin banza sai zai ƙara aikatawa zuciyarsa ta ƙara karewa ya tuba a haka yake to wannan tsarkin zuciyar nasa da rashin jin daɗin wannan aikin nasa da yake mara kyau sai Allah maɗaukin sarki ya kalli zuciyarsa ƙarshe sai Allah ya cika masa da kyau sai a tashi aljanna dan wannan fata an fahimta saboda aka fahimta da shi ma ba abin da ake nufi mutum ya ta abin da ya ga dama ba mutum ya ta fasikanci ya ta fajirci kawai ƙarshe kuma in mutu sai Allah ya sashi aljanna ba haka ake ba haka ake yake nufi Allah ma akwai sarki ya samu da shi ma haka za a iya samu amma nadira nadira babu abin da ya fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki eh Allah ya kan aikata abin da ya so ne idan ya ga dama sai mutum ya shekar ɗari a cikin kafirta in ya zo mutuwa kuma sai Allah maɗaukakin sarki ƙaddara ya duba sai ya sashi aljanna akwai wanda zai tambayi Allah dan me babu babu haka wani sai ka gana ta aikin alkhairi idan Allah bai so shi da rahama ba karshe sai ya juya sai ga ya shiga wuta koda bai kafarta ba zai yi abin da dai farko sai ya fara shiga wuta sannan ya tafi aljanna kada kuma ta dadi sun karkaratu wannan sahabi na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya mutu a wajen jihadi sabai suna ta yaba masa suna ta tsarkake suna ta bashi aljanna annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dan wuta a wajen jihadi mutu kaga a cikin aikin musulunci ka maka samu aikin da yake jihadi falala sai ka tona amma annabi ya ce dan wuta ne sabai suka ta mamaki da aka ji aka duba kayan da ta ga ya saci riga ne sun gine ta irin ta ciki ne aka irin da ake ji mata irin falmar wacce ake dora a kan kayan ta ciki ita kawai ya dauka ya sa a cikin kayan duk jihadin da ya yi da abin da ya wannan aikin ya rufe aikin sa da kashi annabi ya ce dan wuta ne ba ana nufi ya kafarta ba a fahimta ba kafarta ba a'a wannan aikin da ya yi zai sa ya shiga wuta gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki kaddara musuluncinsu da imaninsu kuma ya sa a ɗauko shi daga wuta a kai shi aljanna Allah ya sa mu dace eh mu abin da muke fata idan Allah madaukakin sarki ya so mu da rahama irin wannan tsarraƙan da mutum yake dan fara shiga wuta Allah ya kiyaye shi tun farko idan aka yi hisabi aka komai Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ce makoman mu a farko da ƙarshe gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace amin malai ce wai wazifu hadha ma rawahu muslim har yanzu abin da ke ƙara karfafar wannan abin da abul abbas al-qurtubi ya kawo wannan hadisi yace abin da imam muslim ya fitar da shi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihim farkon mutanen da za a fara hukunci a kansu ranar tashin alkiyama rajulun istushida wannan hadis muka karanta shi a bayan dama istushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutum da ya yi shahada a wajen jihadi ya je jihadi ya yi yaƙi kuma an kashe shi fa'utiya bihi sai a zo da shi ranar tashin kiyama gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa arrafahu ni'amahu sai Allah madaukakin sarki ya ba shi labari ya sanar da shi irin ni'imar da ya masa ta ƙarfi da jarumta duk a gaya masa fa arafaha kuma ya gane ya san ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa tabbas hakika haka ce shi ma ya faɗa ƙala sai a tambaye shi a ce fa ma amilta fiha wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka ta ƙarfi da jarumta da kayan yaƙi da lafiya duka me ka aiwatar da ita ƙala sai ce qataltu fika ya ubangiji na yi yaƙi ne saboda kai sakamakon wannan ni'ima da kai hatta tushitu har sai da aka kashe ni a wajen yaƙi قال في الله ممكن سركيتي كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء الله سبحانه وتعالى دي سي مسك أريا كي كذبت بعدين دي كفدا با قاتلت كايا إلي لأن يقال دن كوي أرنك سوى جريء وانا غرزوني وانا جارمي ني باشي دي سو kai yaki ne saboda wannan ma'ana kun ga akwai wata mummunan manufa a cikin kun ga ya dace da wasu hadisi makaranta ko cikin abin da mutane suke kallo a zahiri wannan aikin menene aikin yan aljanna ne jihadi ba aikin aljanna bane yan uwa aikin aljanna ne amma sai daga karshe kuma Allah subhanahu wataala zai ce masa kun ga shi wannan hayyaban duniya ba ba gane da mutum bane eh tunda iya abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kenan mun gani a zahiri amma da yaje lahira wajen hisabi Allah madaukakin sarki zai tambaye shi me kai da ni da ne maka zai ce na yaki ne saboda kai saboda Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowa sai ce masa ƙarya kake yi kai yaƙi idan a ce kai jarumi ne kuma an faɗa saboda ka huta Allah ya yi faɗa kila kuma an faɗa abin da kake so a faɗa dan an faɗa sun ma umira bihi sannan sai a yi umarni da shi fa yusufi ba ala wajihi sai a ja shi a kan fuskarsa hatta ulqiya fi nari har a jefa shi cikin wutar jahannama wa rajul sai mutum na biyu تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يا كوي علمي يا كرنت علمي يا كرنت القرآن فأتي به شما سي أزول شيغبان الله سبحانه وتعالى فأعرفه نعم نعمه سي الله مكوكين سركي يسنن شي إرن نعمه دي مسا na ilimi da karatu da sauransu fa arafaha shi ma kuma sai ya gane ya san ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa qala sannan sai Allah ya tambaye shi ce masa fa ma fa'alta fiha wannan ni'imar da ne maka ta karatu da ilimi da karantarwa me kai da ita qala sai ce ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'atu al-qur'ana fika ko wa qara'atu aw wa qara'atu fi wa qara'atu fika al-qur'an na koyi ilimi ya ubangiji na kuma karantar da shi sannan na karanta al-qur'ani din nayi ne domin ka ya ubangiji qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa kazzabta ba daidai ka faɗa ba ƙarya ne walakin na ka ta'allamta liƙala alimun ka karanta alƙur'ani ne ka yi ilimi ne ka zauna kana karanta ba kawai don a ce wani mai ilimi ne don ka shahara don sunan ka ya fito don ka samu abin duniya masu kuɗi su rika kiranka suna biya maka kujerar aikin hajji suna maka kaza don mutanen unguwa kowa ya ɗaukaka a matsayin malami don haka kai karatu Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka idan mu dubba mu gane ba ba wanda ya gane Allah bai sani ba Allah ya sani akwai ranakin dillin idan aka ji can a can za a tantance a can za a bambance a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai tona asiri zai faɗi wannan Allah maɗaukakin sarki zai ce masa wa ƙadi ƙila kuma abin da kake so ɗin mutane sun faɗa yaban duniya dai ka samu kowa ɗauka yake kai shahararren malami ne kowa ɗauka yake kai mai tsoron Allah ne amma akwai abin da ke ƙasar zuciyarka ثم أمر به فصحب فصحب على وجهه sannan sai Allah madaukakin sarki umarci da shi a dashi akan fuskarsa kamar yadda ake jan buhu haka idan ana jan sa kasa ke haka za a dashi kyata sannan thumma hatta ulqiya fi nari har a jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ya tsare Allah ya tsare wa rajul sai mutum na uku wasa'a Allah alaihi wa aqahu min asnaf al-mali mutum na uku shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya yalwata masa ya bashi nau'i nau'i na dukiya Allah ya bashi dukiya kala kala fa ukiya bihi shi ma za a zo da shi gaban Allah subhanahu wata'ala fa arrafahu ni'amahu fa arafaha shi ma Allah ya gaya masa irin ni'imomin da ya masa na nau'i da dangi na dukiyoyi da ya bashi kala kala kuma ya gane wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi masa ya san tabbas haka ne an bashi dukiya a duniya iya yadda yake bukata sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi ce fa ma amilta biha me kai a cikin wannan dukiyar me ka aikata da ita kala sai wannan mutum ya ce ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha hada sai ta ya ubangiji babu wata hanya da na bari hanyar da kake so a ciyar a cikinta a yi aiki a cikinta ba sai da na shiga na gina masallaci na gina makaranta na gina bohol na ba da tallafi na yi kaza duk wani aikin alkhairi ya ubangiji na shiga ciki na yi shi duka kala sai allah maɗaukin sarki sai ka zamta ƙarya kake yi ba dan ni kai ba walakin naka fa'alta li yuqala huwa jawadun kai ne kawai dan mutane sun ga cewa wani mai kyauta ne wani mai bayarwa ne wani babu irinsa duk masu kudin garin nan ba mai kyauta irin wani duk masu kudin unguwan nan babu mai sadaka irin wani kayi ne don wannan kuma an faɗa shi ke na iya abin da za ka samu faɗar da aka yi shi ke nan ladan ka sun ma umira bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan sai a umarni da shi ma wannan na hukun ko su shi da alawudi a jashi a kan fuskarsa hatta ulqiya fi an-nar har aje aje ba shi ta jahannam Allah mu kai sarki kiyaye to wannan ba hadisi malam ya ƙara kawo shi domin ya nuna mana lallai a zahiri wasu ayyukan da muke yi zaka ga ayyuka ne da mutane suke daukar sa ayyukan kirki ne ko kuma ayyukan banza amma a batini akwai wani abu a batini ne aikin kirkin nan da mutum yake ba dan Allah yake yi sa maybe a batini wannan aikin da mutum yake yi na banza yana yin sa yana nadama sannan maybe yana zuwa ya tuba ya istighfari duk ba a sani ba kuma Allah madaukakin sarki ya kalli zuciya sai ya ga da gaske yake ya karbi istighfarin nasu wal maqsud malaiti abin nufi da annar rajula shi mutum a koda shi la yaghtaru bi ta'atihi kada ya sake rinka rukuwa da da'a wannan abin yana da muhimmanci yan uwa kada mutum ya sake rinka rukuwa da aikin alkhairin ka ganka mai yawan sallah ka ganka mai yawan azumi ka ganka mai yawan bayarwa ka ganka mai yawan kamewa ka ganka baka da surutu da yawa baka cin naman mutane da yawa baka kaza da yawa ka rinka rubuwa da aikinka annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya hana wani kada mutum ya rinka rubuwa da aikin da ta fa yahtaqi wa ghayrahu min al-asina sai dai ya rinka rena wanda ba shi ba daga cikin masu saban Allah sai ya rinka ganin duk wani mai saban Allah da wuta ne kawai eh da wani wanda yake ya tambara ya yi suna a kan wani safan Allah ya wuce da ta kusa da sai da kallon ga wannan wata kawai da kawai shi dan wuce yake kallon shi kuma ga wannan aljanna to wallahi wannan matsala ce sosai duk mutumin da ya ga haka yake to ya marmaza ya je istighfar ya tuba wa Allah madaukakin sarki wallahi za mu halaka ne wannan shedan ya haka ya haka masa kuma yana neman rufta shi idan mutum ya mutu a haka akwai matsala saboda kai aikin kirkin da kake yi baka sani ba an karba ko ba a karba ba aikin saban da yake shi ne baka sani ba an yafe masa ko ba yafe masa baka sani fa innahu la yadri saboda shi mai aikin alkhairin da yake rubuwa da aikin sa bai sani ba bi ma za ta yuhtabu lahu da za a cika masa ka san da abin da zaka cika ka san a ina zaka mutu ka san kana me zaka mutu babu wanda ya san wannan amma tadri nafsun ma za ta kasibu ma za ta kasibu gada da ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut baka san abin da zaka aikata gobe ba baka san kuma ina za ka mutu baka san kuma da me za ka mutu duk baka san wannan ba malai ce al'amarin da yake shine wal a'malu bil khawatim su ayyuka abin da ake kallo shine karshen su ba farkon ba me ka aikata a karshe ba a farko ba sai abin da goma sha biyar ɗan uwa daga cikin abubuwan da shi ɗan yakan shigo mana ta ciki domin ya halakar da mu shine ishtiqaru dhunubi rena zunubai wannan shi ma wata babbar illa ce wanda ɗaya ne daga cikin abin da mu a yanzu ya zama mana wanda ne raina zunubi e mutum yana aikata zunubi amma kullum kallon zunubi ne ai dan karami saboda gawa ya fi shi ai ni abu kaza ta wani ke aikatawa wani shi ne ke kaza ya kaza ya kaza ya kaza shi ba kansa yake kallon wani yake kallon malamin suka ce kullum ka daina kallon zunubin da kake aikatawa kankanta sa ko girmansa ka rika kallon wanda ya ce kada a yi zunubi shin babba ne ko ƙarami babba ne shine Allah madaukakin sarki kullum in zaka yi zunubi duk kallon da suka rasa kallon waye sai kada aiki Allah madaukakin sarki sai kada aiki kada ka kalli zunubi kaga wannan kawai ai na dan yi ƙarya ne kawai ka wuce shi kina a'a wane ne suka da ƙarya shi ne Allah subhanahu wataala to idan kana kallon wannan insha Allah ta'ala sai ka ga ka rage abubuwa da dama malai to min madakhil shaytani aidan daga cikin mashiga da shaytan kan shigar mana har yanzu annahu ya'ti lil muslimi shaytan yakan zo wa musulmi wa yaqulu lahu yace masa hadha dhanbun saghir yace bawo Allah ci gaba da aikinka wannan ne fadan kadan ne bai sai halakar da kai bayan kana sallah bayan zakka da kake jin ta isa innal hasanat yudhibun as-sayyi'ati na kaba irin waɗannan ayoyi ka san shi dan fa akwai iya kawo ayoyi wallahi shi dan inda iya kawo nasi ne ko wani malamin bai yake bai kai shi iya kawo nasi zai ta kawo maka nasi dan ya zirma da cikin ramin halal iyakati iyawarsa dan qur'anin qur'anin da aka saukar maka shi dan shi dan ya kai sanin ina fata an bayyana هذا ذنب صغير هذا هين يتي wannan abu ne da yake dan kadan hayyun wulakantacce ne ba shi da wani kima aikata ko hatta yuqi'ahu fi hasi yayi kokari ya afkar da mutum cikin zini malai ce fa bi tahawi da wulakanta da rena zalibi ne urtikibat kafirun min az-zulmi aka aikata aka zakke wa da yawa daga cikin zulubai ta hanyar rena zalibi ne zaka ga duk galibi saban da aka aikata aka aikata su wantuhikat hurmatullahi aka kuma ta alfarmomi na Allah subhanahu wa ta'ala walakin almuslima alaqila sai dai shi musulmi ko da shi musulmin da yake mai hankali da tunani da hangen nesa yahtarizu min adh-dhunubi saghiriha sigariha wa kibariha yakan yi kokari ya kautar da kansa ya matsar da kansa gefe daga dukkanin zunubi karami ne ko babba baya zaki musu li'anna qirafa saghira saboda zakewa karamin zunubi ya ziru ila kabira shi yake kai mutum ya tunkuɗa shi zuwa babba kaidar abin haka yake idan mutum zai aikata karamin zunubi shi zai kai shi zuwa babba ka kalla ka gani ka kalla ka gani in dai mutum zai misali in dai mutum zai saki idansa ya ta kalle kalle to ƙarshe in bai wasa ba zai kai shi zuwa ga aikata abin da yake na hasidanci kallo karami ne amma kaiwa zuwa ga fasikanci yin zina ko abin da ya kama da ka wannan menene babban ne to kallo shi ke kai mutum zuwa ga zina gani za ka ga yara tun suna ƙanana idan ba a yi wasa ba irin ɗan ɗauke-ɗauken da suka fara a cikin gida ko kuma aiki yaro haka ya aiki yaro ya je su wani abu ya fara koyon yadda ake rage kudin cefa ne ko yadda ake kwangi to daga nan yaro yake kudi ake fara koyon sana duk irin waɗannan abun za mu ga daga ƙaramin abu yaro yake hawa zuwa da babba to dole ne mutum sai ya kokari ƙaramin da babban ya bar su ƙaramin da nibi da babba iyakacin iyawan mu yi kokari mu ga mu bar su malai ce بل إن الصغائر برما كنان كنان زلبنا لكي كنو إذا اجتمعت إذا تتتو على الرجل أكم متم أهلكت سوسيس هلكاش سوسيكي كيش عندي كما هلكا قال فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تقول لسهل أن سعد ألا كان مسيردا يتهزيك أن مسيرات أو تسكار تبتع بريش ياتي إياكم ومحقرات الذنوب a hirɗin annabi suna gargaɗin da zunuban da kuke rena su ne muhaƙiratin guru irin zunuban da muke kallo ba komai ba ne ka yi babu komai irin waɗannan annabi mana gargaɗi a kansu ya ce fa ina ma matsalu muhaƙiratin zunubi yadda al'amari yake shi ne kwatankwacin waɗannan zunubai da muke renawa kamar tsari ƙauri sai annabi ya buga mana misali ce kwatankwacin wasu mutane ne nazalu a batsala wadin da suka sauka a cikin wani wadi a wani waje a daji suka sauka don yada zango fa za a zaɓi udin wa zaɓi udin saboda ka sai suka fasu sai suka watsa a cikin daji kowa sai je zo da ice guda ɗaya domin su hura wuta kowa idan ya je ice ɗaya kawai yake ɗaukowa ba biyu ba uku ba ɗaya kawai wannan ya zo da shi suna da dama sun kai ishirin ko talatin wannan ya zo da guda ɗaya idan suka zo da ice ice kowa ya zo da guda ɗaya na za su tara za su tara talatin haka ne kaga ice talatin zai hura wuta ko ba zai hura ba zai hura sosai amma wannan icen nasu guda ɗaya ba babu abin da zai an gane to haka ƙananan zunubai suke haka suke annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ce hatta haɓalu ma an da zubi kuma zau har sai da suka ɗauko abin da zai ishe su su iya gasa gurasa su da shi idan ka ɗauko ice guda ɗaya ka ce da shi za ka hura wuta ka dafa abinci zai yi ba zai yi ba amma ice talatin fa zai dafa maka abinci ma har ya dafa maka ruwan zafi in kana bukata to haka kananan zunubai suke sai annabi ya ce wa inna muhaqqira fi dhunubi lallai hakika kananan kananan zunubai da muke rena su mata yuqadu biha sahibuha tuhliku duk lokacin da ma'abocin su ya rike su yake ta aikata su sun halaka da shi yadda ka san ice guda ɗaya ba zai hura wuta ba to haka kake kallon zunubi guda ɗaya dan karami ba zai halaka da ba to shi kuma karamin zunubi yadda al'amarin sai yake daɗin aikatawa da shi abu ne da ake yin sa akai akai yau ta yi yanzu irin kanana kanana da zubar da ake aikata wani sai guda hamsin dari a rana ɗaya yanzu ba misali faɗin magana da ba daidai ba ƙarya wani in ya zauna a waje guda guda nawa yake da ana a zama ɗaya kawai sannan mai bi zai yi zama da safe zai yi da rana zai yi da daddare zai yi a gida zai yi kaza kuma kowane zama sai ana faɗa abin da ba daidai ba yanzu yawan zage-zage da ya shiga bakin da yawa daga cikin ɗura-ɗura ashar wani a ranar ashar nawa yake ɗurawa tsakani da Allah to kaga ɗura ashar da mutum zai ɗauka yake aiba wani abu ne ta wuce amma wani sai talatin arba'in a rana da wannan ma tarihi ne na ji wanda baya yi da yawa amma wani sai na to kuma kowace an rubuta maka kowace an rubuta maka kaga idan suka tare da da yawa sai su yi sai su harkar da mutum to yadda ka san wancan icen guda ɗaya ba zai haɓa maka abinci ba haka karamin zunubi kake kallo ba zai halakar da kai ba to idan suka taru ba za su taru su halakar da mutum Allah subhanahu wata'ala ya samu dace قال الحافظ رواه أحمد بإسناد حسن الحافظ ابن حجر الأسقلاني تولى حديث الإمام أحمد يفتد الشيء الإسناد والديكي حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن تربو أبي هريرة على كارم سيردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace hakika manzon Allah kira da mutum Allah ya tabbata a gare shi ce innal abda hakika bawa idza aqta'a duk lokacin da ya kuskure yayi dindi khati'ata ne aikata wani kuskure nufi nufi ta qalbihi nuqtatan sauda za a diga wani bakin dugu a cikin zuciyarsa fa in huwa naza'a wastaghfara idan Allah ya taimake shi ya kokarin fita daga wannan zalubin yayi kuma istighfari su ƙila ƙalbu sai zuciyarsa ta fari sai a goge zuciyarsa sai ta fari tas ta dawo yadda take fa in ada idan kuma ya koma ya ƙara aikata wancan zunubi zi da fiha sai a ƙara wannan bakin dubar da aka yi a da aka goge hatta ta alu qalbahu yana aikata wannan zunuban ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ana masa dogo tik tik tik haka a cikin zuciyarsa har sai zuciyarsa ya kasance a wannan bakin wannan bakin bugun ya mamaye ta gaba ɗaya fa huwa rabbul ladhi zakara Allah ta'ala shine wannan tsatsar da Allah kokin sarki ya ambata a cikin littafin sa yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna bari dai an yi an sanya yinki ne an sanya tsaka ne ala qulubihim akan zukatansu ma kanu yaksibuna sakamakon abin da suka tsaye suna aikatawa saboda ka duk lokacin da zuciyar mutum ya kasance zunubi ya mamaye ta to yadda ka san karfi da kwaro da ya dake a waje guda musamman inda yake da ruwa yake yin tsaka yan uwa ka zuciyar mata yadda ke yin tsaka haka annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi bayyana innal qalba yasda zuciya tana yin tsaka kamar yadda ka san karfi yake yin tsaka Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi da isnadi ayati kuma hadisi ne hasan ko sahihi haka nan al'imam ibn maza ya fasa shi ma shi ma a cikin sunan nan hadisi ne da yake ingantacce wanda insha Allah ta'ala akan sa zamu dakata sati bi zo zamu tashi hadisin sauban Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله